بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a yau 22 ga watan shawwal shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin goma ga watan afrilu 2026 daga wannan aji namu na faslu sheikh al-albani al-usul daga makarantar mal albani zaria darul hadith salafiya da ke nan zaria a nigeria a cikin darussanmu na jami'u bayanin ilmi wa fadli wannan shine darasi na 83 a cikin wannan jirin gwano insha Allah wannan littafi na jami'u bayanin ilmi wa fadlihi wallafar al'imam abu umar yusuf ibn abdullahi ibn abdulbarin namari yana cikin littattafai masu muhimmanci akan babi na wato ladubban koyon ilimi ibn abdulbari ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam muna amfani da nuska ta abul ashbal az-zuhaili wanda ya kira ta da suna sahihu jami'i bayan ilmi wa fadli idan ba manta ba malam yana mana magana akan wasu ƙa'idoji da suka shafi wato lafuzza da ake amfani da su wajen ada'in riwaya su akhbarana da haddathana da sauransu da bayani akan cewa wasu malamai ba sa bambance tsakankanin waɗannan lafuzza wasu kuma suna bambancewa za mu tashi a lambar tarjama na 1635 daga inda malam yake cewa wa hadithu anasin أن عبد, عبد الله بن سلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أول أشراط الساعة قال أخبرني جبريل أن نارا تحشرهم من المشرق yana ci gaba da kawo nasoshi wanda suka zo da lafazin akhbarana ko haddathana da makamantansu yace ga kuma hadisin da Anas dan Malik ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin Bukhari hadisi ne tabbatacce a cikin bukhari a cewa abdullahi dan salam ɗaya daga cikin sahabban nan wanda da yahudawa ne cikin tambayoyin da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhbirni shine shahidin ka bani labarin ake yace ma awwalu ashatu sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhbarani jibril jibril ya labarta min anna naran cewa wata wuta tahshuruhum min al-mashriq za ta dinga koran mutane daga gabas wa hadisu Anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da kuma hadira hadisin Anas dan Malik wanda ke cikin Bukhari da Muslim cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ala ukbirukum bi khairi duril ansar shin bana labarta muku mafi alkhairi mafi albarka cikin gidajen ansaru ba a cikin hadisin yace دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهل ثم دار بني عبد دار بني الحارث بن الخزرج ثم دار بني سائدة وتيتي وفي كل دور الأنصار خير سوى يا أبي كان وسوس أن يسر كما هكذا يدعى النبي يفعل إلى ذلك الخير وأنا ما ينتهي بخاري ومسلم كان عرس وحديث رافي بن خديج قال مر أرنا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث فقال ما تحدثون أي ما تتحدثون تاء غابيج فقلنا مكتي نتحدث مكتي منا فيرني فقال تحدثوا وليتبوأ كل من كذب كذب علي مقعده من النار kuma da labari babu laifi amma fa duk wanda ya mun kariya to ya jira gidan shi a wuta sai malam yace qala abu umar ibnu abdul bari yace wa zakara akhbaran min nahwi hada sai ya ambaci hadisai kwatan kwacin waɗannan wa kenan dahawi go kan manta yana kawo magana dahawi ne tarattu dhikra yace wai na ji na ki ambaton su na kau da kai daga ambaton su li annaha fi ma'ana ma zakarna domin kusan ɗaya suke da abin da muka ambata kai da tautology sun maƙala sannan sai tsahawi ya ce haza kulluhu ya dillu ala anna Allah farka baina akhbarana wa haddathana bawu yace duk waɗannan suna nuna ba bambanci tsakanin haddasana da akhbarana qala tahawi yace wa qad dhahaba qaumun ila ma quri'a ala al-alimi fa ajazahu wa aqarra bihi an yuqala fihi amma wasu malamai sun tafi zuwa ga cewa abinda ka biya a gaban malami ka ja baki sai tabbatar maka da wannan karatun ya yadda cewa karatun daga cikin littafinsa aka kwafi to anan sai ka ce wato malami ne ka kwafi nuskarsa sai ka zo gaban shi ka ce haddasa kun fulan kala akhbarna fulan an fulan an fulan malami ya ce eh haka ne ka ƙara karanta wa haddasa kun fulan kala akhbarna fulan haka shi ya ce haka ne to shine quri'a alai alal alimi fa ajazahu wa aqarrah ya tabbatar yace haka ne quri'a ala fulan to in ka zo sai ka ce quri'a ala fulan in ba kai ka ga baki ba in kai ka ga baki sai ka ce qara'atu ala fulan kamar yadda wancan yake cewa na sai yake cewa quri'a ala ala ibn al-miski wa ana asma ko quri'a ala malikin yahayan laifi malamin musulmi yakan cewa yakan cewa qara'atu ala maliki kaga musulmi ya ce haddathana wa haddathana hu yahya qala qara'atu ala maliki to irin wannan wala yuqalu fihi suka ce a irin wannan ka a ce haddathana wala akhbarana domin su agun su haddathana da akhbarana ta takaitu ne akan abin da shi da kanshi ne malamin ya maka ta hadisinsa shi ya maka ihbari ba kai ne ka karanta ya saurara ba qala da hawi yace wala wajha li hadha alqawl inda wannan magana abu mata da fuska qala yace wa sawa'un indana alqira'atu ala alalimi aw qira'atu alalimi fi zalika mu agunmu da wanda ya biya malam baki da wanda malam ya biya masa likulli wa likulli wahidin minhum mimman sami'a bi shay'in min dalika duk wanda ya ji ta wata hanya cikin waɗannan yana da dama an ya kula haddathana wa akhbarana mu ba ya faɗa haka ba ruwan wa qala abu umar hadha qawlu tahawi duna lafzi yace wannan maganar tahawi ce amma ba da lafazi ba wato yayi kamar yayi dan paraphrasing ya karanta yayi digesting magana yanzu kuma yake faɗanta da ma'anarta yanzu nan ma ya ƙara mana wani ilimi shine ya yarda da riwaya da ma'ana ke sannan kuma jibi amana sai da ya faɗa ya ce wannan zancen tsahawi ne da ma'anarsa ana abbartu anu ni ne na furta shi da yadda na fahimta wa ana uridu fi hadha al-babi akhbaran astadillu biha ala madahib al-qaumi wa billahi tawfiq yace bari kawo wasu hadisai wanda zan kafa hujja da su akan mazhabin da na dauka din to ga sai ka kawo su wasu maganganu daga malamai da sauransu an au anna rajulan sa'al al-hasan fa qala ya aba sa'id inni inna manzili na'il yace gidana yana nesa wal ikhtilaf yashqu alayya yawan kaiwa da kawowa shine al ikhtilaf yana mun wahala wa ma'i ahadith kuma ina da wasu hadisai fa lam yakun bil qira'ati ba'su qara'atu alayka in babu laifi za ta malam ka bari in ja baki fa qala ma ubali qara'ata alayya aw qara'atu alayka yace ni ban damu ba wato dalibi ne yaga cewa a gaban malamin akwai masu jira da yawa in yace ta zuwa yana dawowa sai malami ya biya mishi ala ba za a kawo kai shi sai yin malamin ya bashi dama shi ya ja bakin sai malamin ya ce ba komai ko kai ka ja baki ko na ja maka baki ni babu manci a wurina fa qala ya ba sayyidi faƙulu haddasanin hasan don na zai bayarwa in ce kai in faɗa haddasana ko sai na ce karatu alal hasan ƙala na'am ya ce ka faɗa ba kuma ƙultu haddasanin hasan daga nan sai nake faɗa haddasanin hasan وعن شعبة قال سألت منصور بن المؤتمر وأيوب السختياني عن القراءة على العالم فقال واحد لا تميعنا معلمان قدابي منصور ابن المؤتمر da ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani da akan karantawa a gaban malami ka ja baki suka ce duk ɗaya ne da karantawa a gaban malami da malami ya karanta da kansu duk ɗaya ne a gunsu wa amma amr daga ma'amar ibn rashid kenan as-sunani qala yace sami'tu ibrahim ibn al-walid ibrahim ibn al-walid ibn abd al-malik dan sarauta rajulan min bani umayya kai ma magana wani mutum cikin dangin banu umayya dan gidan sarki al-walid dan abd al-malik yas'alu az-zuhri naji shi yana tambayar malam zuhri kar kuma ta mai magana cewa da malam zuhri ya kasance yana tare da banu umayya wa arada alaihi kitaban min ilmi ya gabatar da wani littafi na hadisan zuhri fa qala sai ya ce uhaddithu bi hadha anka ya ababakar ka halasta mini in hadisance su daga gare ka qala na'am faman yuhaddithukumuhu ghayr in ba a guna ba da ma'ana za ku samu a guna din ba kaɗai za ku samu قال معمر ورأيت أيوب يعرض على الظهر ناغا أيوب ينا بياوا يعرض بفتح الياء إن كتشي يعرض هذا ما كودا كيكين ومن أعرض عن ذكر أما أنا يعرض لغا عربا شيني سلاسي دين كان كرن تاشد ضمّا ثم أنا تازم وتاب شند قال معمر كان منصور لا يرى بالعرض بأسا منصور ابن المؤتمر بيجن مثلا إذا أنبياء غبا مالك وقال معمر كنا نرى أن قد أكثرنا على الظهر حتى قتل الوليد شي دامنا ganin cewa mu dinnan ba dama ne mun kwashi karatu mai yawa a hannun zuhur hatta qutila al-walid sai da kashe walid ibn abdul malik ɗaya daga cikin ‘yan sarakunan banu umayya ɗanar da suka kashe shi a rigimar cikin gida toward the end of daula fa'idar da fatin ka da humilat ala jawabi min khaza'inihi min ilmin walid sai muga ana fitowa da himin takaddu buhu buhu na takaddu akan ababen hawa raƙuma da yawa daga taskarsa na hadisan da ya rubuta a gaban zuhuri tare da shi da cikin lissafin malamai lissafin sarakuna yake amma ya koyi karatu da yawa saboda kullum sa tare da shi wannan malami ne wa qala abdurrazzaq aradna wa sami'na mun yi ma malamai art kuma mun saurara daga bakin su wa kullun sama'un abun mu duka ɗaya ne kowanne za mu ce haddasana ko akhbarana wa qala abu talib ahmad ibn amr ibn sarh أخبرنا ابن وهب قال قلت لمالك قبل أن أوابي نكم إمام مالك نتي يا أبا عبد الله الله شكرا تماما كيف نقول فيما سمعناه يقرأ عليك من هذه العلوم أخبرنا أو حدثنا لا تمالا منا زونا أنا جنبكي أنا كرنتاوا ولا نوبان da ba kai karanta ba wani ne ya karanta mu muka saurara idan muka zo ba da wannan ilimin me zamu ce akhbarana ku haddathana qala malik yace qulu in shi'tum haddathana wa in shi'tum akhbarana ku duk wanda ya muku faqad ra'aytu al-ilma yuqra'u ala ibn shahab na ga malamin mu ibn shahab az-zuhri shi ma ana kan baki a gaban sa kuma ana zuwa a ce haddathana a ce akhbarana wa ana abdullah ibn umar qala ra'aytu anas ibn malik yaqra'u ala az-zuhri qala la asma'i فحدثت بذلك سفيان سفيان بن عيينة ففرح بذلك وجعل يقول اقرأ اقرأ فقرأ قرأ أنا تمالك ne aka ganshi yana karanta wasu hadisai a gaban zuhur wannan shine riwayatul akabir an al-asagir ana tsamalik sahabi ne ya dade a duniya har kuma wani taso cikin tabi'ai zuhuri ya zama wani kwagen malami da hasa bai suna tambayarsa suna neman karatu a gusa Allah ya ba ɗaiɗai wa musu cikin tabi'ai wannan falala irin su zuhuri irin su sa'id ibn musayyib da irin su al-hasan al-basri wasu daga cikin sahabbai musamman masu ƙananan shekaru irin su Anas da sauransu sukan tambaye su wani abu wannan ko ba komai bane ba komai bane a cikin sunna da Allah ya tsara rayuwar nan wani wanda ka girme shi a rayuwa ko ka taba karantar da shi ko ka karantar da iyayen shi ba sai ta so sai Allah ya bashi wata baiwa to abinda ya kamata shi ne kada kai inkarin baiwa da Allah ya bashi kar ka dauka wacin da kafi shekaru shikenan kai ai kafi shi har abada wannan ba ka yake sai suka sai suka ganshi yana karanta masa asmi yake cewa da na ba Sufyan dan yana labarin haka sai ya farin ciki wato ya samu hujja mai kyau yana cewa qara'a qara'a ya karanta mai ya karanta mai wa amma likun anas qara malik yace lamma qadima az-zuhri akhastu al-kitaba li aqra lokacin da zuhuri ya zo daga kasar sham bayan ya tafi sham mutane sai ya zo sai na zan karanta mai hadisi faƙala man anta ce waye kai qultu ana malik ibn anas wan kasabtu lahu nace mishi ni ne malik dan anas dan wani dan wani dan wani na faɗi zuriyar mu faƙala da'in kitaba a zartafu kuma akhadha kitaba muhammad ibn ishaq muhammad ibn ishaq muhammad ibn ishaq mai sira da magazi shi ma ya dauka da yaqra'uhu wa intasaba lahu shi ma ya tambaye shi ya faɗi dangantakarsa fa qala ga in kitaba yace kai ma aji qala thumma akhadha al-kitaba ubaydullah ibn umar wa qala yace ana ubaydullah ibn umar ibn habs ibn asim ibn umar ibn al-khattab yace ni ne ubaydullah dan gidan umar umar dan gidan habs habs dan gidan asim dan gidan halifa umar dan khattab fa qala qra yace to ka karanta wannan duba zuwa ga wato zaben wanda ya fi cancanta wajen jan baki ko limanci ko karantarwa idan akwai wanda yake da ta nasaba ta musamman ko wanda yake da wani sharafi na musamman in ba a tafsiri to sai a sa ce to wannan ya zaba ki in kun tuna san da malai fara tafsiri ce to malamu sasa bi shi da baki da kanshi shi ma ga zalimin malami ne ba wai ka je ka samu wani dan kolan a ustaza haka kawai mai dan ya hadda ko wani ma ɗauko wata ‘yan budurwa ko ne ɗauko wani ƙanin shi ƙanin matan shi kawai ce da mutu bayan duk ga mutane nan wanda sun shanya fari tun ba a wuri shi ba wannan duka ba daidai bane zama ya kamata mutane su dinga bin tafarki na ilimi in za a ga baki to idan a wurin akwai wanda yake da wani sharafi na ilimi ko sharafi na shekaru ko sharafi na girman sauran ma duk ɗaliban shi ne to sai a sa shi ko kuma wanda ba zai iya tayarwa da malamin fasara ko wanda idan da malamin baya da zai iya fasara ba ya ce malamin baya nan kuma rama ce sai dai fa ya tawata ne tilawa to a samun shawi a rediyo mana kawai din eh saboda malamin ya tafi umara sai dai a rufe majalisin to shine nan zuhuri ya musu kun ga duka dai malamai ne zakakurai ɗaliban shi ne amma sai ya zaɓi wanda yake da wata nasaba ta musamman da ta tike zuwa ga sai na kuma ɗan khattab wataƙila in tsabar ilimi ne da ƙwanduwa bai kai maliku ba wannan ubaidullahi ibn umar annan bai kai maliku ba ne shi قال معمر قال فقال اقرا قال فجميع ما سمع الناس يومئذ a wannan ranar gabaki ɗaya abinda mutane suka saurara na ilimi mimma qara ubaidullahi ibn umar shi kadai ya ja baki kowa ya saurara kuma kowa sai je ce ƙuri'a ala zuhri ko akhbarana zuhri wa qala ma'mar wa ra'aytu ayyuba ya'ridu ala zuhri al-ilma fayujizu naga ayyuba yana karanta wa zuhri ilimi sai ya masa ijaza wa ana abdullahi ibn umar qala كنت أرى الزهري يأتيه الرجل بالكتاب لم يقرأه عليه ولم يقرأ عليه فيقول له أرويه عنك قال نعم yace na ga mutane suna zuwa gun wani abdullahi dan umar din dan uwan wancan abdullahi dan umar da ubaidillahi dan umar dukkanin su ƴaƴan wato hafs ibn asim to kuma a wajen wajen wajen abin da su karfin iliminsu wancan mai tasgirin ya fi kwari da aka ci bambance su almusaggaru huwa thiqa wal mukabbaru huwa da'if daga ubai da kaga ubaidillahi dan umar ka tuna wanda yake da yake yake kamar shine karabi a suna ko to shine shine zaka kwaro to wannan mukabbar din shi ana rawanta shi shine yake cewa ya ga zuhuri ana zuwa mai da littafai a ce ba a taɓa karanta su a gaban shi ba kuma a ce ya ba da riwaya su ijaza ke qala abu umar hadha ma'anahu annahu kana ya'rifu al-kitaba bi ayni ma'anar wannan shine ya san littafin wa ya'rifu thiqata sahibi kuma ya amince da wanda ya kawo littafin wa ya'rifu annahu min hadithi kuma hadisan shi ne a ciki wa hadhihi hiya al-munawala wani tace munawala wanda aka mika wa mutum wa fi ma'ana hal ijazatu idza sahha تناول تناول ذلك kuma a ma'anarta akwai ijaza idan ya ya zama ya inganta cewa an bayar ɗin. an bayar kuma an ba da ijaza an ba da dama ya zama ijaza kenan ko mu ko munawala makruna bil ijaza wa an amr ibn abi salama qala قلت لأوزاعي الأوزاعي في المناولة أقول فيها حدثنا yace abinda malam ya bani yace in ji in karantar zan ce haddathana qala in kunta in kuntu haddastuka fa qul haddathana in na koya maka shi sannan na baka ce haddathana fa qultu aqulu akhbarana shine alaqat qala la yace karkace qultu kaifa aqulu yace to zan ce qala qul kace an abi amrin au ko kuma kace qala abu umar kaza inda buhari yau yau mutane zarci kenan in ka ji ya ce ƙala kula kuma aka waiwaya ga malamin sa to ɗaya daga cikin waɗannan ka'idoji yake aiki da su ku ne irin wannan munawala ko muzakara wadda ba a koya a class setting ba ko kuma zai yi riwaya bil ma'ana zai zai zai zai ba da dunkulallen saƙon ko kuma ya kawo shi a can baya bai da wata hanya daban hanya ce dai maimaita to yana yana kyamar maimaita ta da yadda take kawai sai ce kala kula da kai malam Buhari ya dai ba mutane wahala ba shi yasa da aka cakusa aka cakusa inda da yake yawa sai kuma mutane suke cewa ƙarya yake da waka yace laqad asma'ata launa dai ta hayyan walakin la hayata liman tunani saboda in mutum ya kasa gana ba ko sai ce ƙarya ne da ba haka in sakandare suke malaman masu ba ce ƙarya suke saboda an kasa gane ba to idan zaka Imam Bukhari yana ba masu kananan karatu wahala sosai ko kuma ko sai da karanta a wuce kawai ai ta annabi salati ana samun lada amma dai fahimtar kanikancin da yake malam sai malam wa an umara ibn abdul wahid qala umar ibn abdul wahid ibn qais sulami kan yace nazar al-awza'i fi kitabi fa qala in wihi an yace kawace shi daga gare wa an al-awza'i قال أوزان يتشي دفع إلي يحضر أبي كثير صحيفة فقال رويها أني ودفع إلي الظهري صحيفة فقال رويها أني دون يرى من الشام على من فرقه تكنت بعين نبايانسو ديك سنجة دا تاري نإجازة دا مناولة دا سورة رسول مال نتيجة بدا كومنا وأننا أعطائي نتيجة وأن أحمد بن صالح قال kana Umar ibn Abi Salama Umar dan Abu Salama wannan bararran afwan wannan agolan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Abi Salama ibn Abdul Asad al-Makhzumi dan gidan matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ummu Salama ko yana cikin shi ma sigaru sahaba ya rasu 83 ne wanda annabi ya ce mishi ya gulam sammillah hukumin ma yadi kaza kaza shine yake cewa yace ya kasance wannan malami Hasan al-Madhhabi yana da kyakkyawan tafarki na karantawa wa kana indahu shay'un sami'ahu min al-auza'i a to ba shi bane wannan ba shi bane wannan ne wa kana indahu shay'un sami'ahu min al-auza'i wa shay'un ajazahu lahu fa kana yaqulu fi ma sami'a haddathana al-auza'i wa yaqulu fi ma ajazahu lahu qala al-auza'i abinda sai ya ji daga bakin auza'i sai ya ce haddathana al-auza'i abinda kuma ya karanta wa auza'i sai ya ce sami'tul auza'i ya yaqulu wa kana amr ibn salih yaqulu idza su'ila an ar-rajuli yuhaddithu ar-rijala idan aka tambaye shi game da mutumin da ke karantar da mazaji a yaqulu ahaduhum haddathani aw yuhaddithu ar-rajulu wahdahu yuhaddithu ar-rajula wahdahu yaqulu haddathana idan ka koya a cikin ɗalibai da yawa in ka ba ka yi cewa haddasani ko ko lazimin zahiri shi sai dai haddasana haka nan aka san haka wanda kai da malamin ne kawai one on one ka iya cewa haddasana ko ko dole sai dai haddasani jama'a ku duba dukka ba ta malaman hadisi qala na'am yace zaka yi fada zalika kulluhu ja'izun fi kalam al-arab daidai ne a wajen larabawa ka ce wane ya gaya mu har da cewa sanda aka faɗa ba kai kaɗi ba ne a wajen kaga da cewa za ka ya faɗa mana ba haka kuma inda ya faɗa ma da kai sai shi in ka ce ya faɗa mana ba ka ce ya faɗa mini ba duk ba kuma wa kana yaqulu aidan idza arada ar-rajulu 'ala al-'alimi idan mutum ya gabatar da karatu ya karanta wa malami tun maƙala haddathana sannan ya ce haddathana lam ukhti'uhu ban cewa ya kuskure wa lam ukadhibu ban cewa ya yi ƙarya wa habu ilayya an yaqula amma dai na fi son ya ce qara'tu ala fulan wa la yaqulu haddathana na fi ganin dacewa haka amma in ya ce haddathana din ba zan ce ƙarya yake kuskure ba wa kana ibn sa'id yaqulu haddathana wa haddathani wahid akhbarana wa akhbarani wahid da mai gamiri na mutum ɗaya da mai gamiri na mutane da yawa ta tsaye domin ya halasta mutum a fadin gamirin na addalatu alal fa'il ko da shi kaɗai ne ana ana ce mata abin da menene lil mu'azzim nafsuhu ko damirul mu'azzim nafsuhu wanda yake ganin kanshi wani babban sai ce mun yi ko mun ji ko mun gani damiri ne mai girma ana so mutum ya kiyaye shi saboda tawalu amma dai a larabci ya hamsin وأن الربيع قال الربيع ابن سليمان المرادي كان نجد إمام الشافعي كان الشافعي رحمه الله إذا حدث عن مالك فمرة يقول حدثنا مالك ومرة يقول أخبرنا مالك كأنه إنه سواء إن كان تاريخ كراتين شافعي أبو إمام مالك ذاك فهمت wannan shafi'i ya biya karatu a gaban maliku wato qira'a ce al sheikh kenan wani lokaci kuma sai ce musu haddasana wani lokaci ce akhbarana malik wa qala rabi rabi ya kada cewa shi ne rabi ibn sulaiman al-muradi yana cikin manyan daliban imam shafi kuma ya dade a duniya bayan mutuwar shafi domin shafi ya rasu 200 da biyar ne ko da hudu da hudu shi kuma ya rayu har zuwa 270 duk da bai cikin zakakurai wajen kaifin basira amma manaci ne inda ka san ciwon aji har shafi ya ce mashi inda zan iya da na ɓara kanka na zuba maka karatun ne ce zo rabi shi ya gida a ƙara mai tama akwai wanda suke a wurin suna ganin wasu irin shaf shaf ne sun ɗauki karatu amma ina su da rabi ya kwana musu saboda naci da biyayya da addu'an malamin malamin yana son shi a tausayi saboda za a karanta a karanta sai a ji bai iya ba ki ta mai dariya amma da Allah ya bashi tsawon rai da kuma albarkan malamin shi Imamu Shafi kaga ya rayu bayan Shafi kamar shekara 66 wanda is enough a ce ko da rana aka haife shi a ce da Shafi ya mutu aka haife shi shekara 60 shi ko amma ummati ma bai 60 aw 70 wa qalil minhum yajawiz zalika to amma waɗannan iya waɗanda yi bayan mutuwar Shafi kenan kaga ku dole a buƙaci zuwa ga ilmin sa shine yake cewa qasamitu ash-shafi'i yaqulu idza qara'a alayka al-alim fa qul hadathana idan malami ya karanta maka kace hadathana wai idza qara'ata alayhi fa qul akhbarana idan mun kai karanta mai kace akhbarana wa zakara abu yahya zakariya ibn yahya saji an husayn al-karabisi to ga wani ma husayn ibn ali ibn zaid al-karabisi shi ma cikin ɗaliban imamu ashafi'i ne ɗaliban shi mutanen ƙasar iraki ke shi wannan yaron su 248 ƙala ya ce lamma kanat ƙadmata shafi'i lamma kanat ƙadmata shafi'i tsaniya wannan kana kenan tamma lokacin da shafi'i ya zo zuwa na biyu ya'ani bagdada ya zo garin bagdada a taikin sai na je gurin shi fa qultu la sai na ce a ta'azanu li aqra'u alaykal kutuba zaka bani dama na ja baki fa aba yace a wa qala li sai ya ce mini kad kataba za'farani al kutuba fansakha za'farani ya faɗi wani daban shine abu ali al hasan ibnu ibnu muhammad az-za'farani shi kuma ya rasu 260 sai ce ka je gun shi ya riga ya kwafe ka je baka ka kwafe faqad ajastu halaka ka kwafe kawai shikenan ka je ka ci gaba da karantar da su fa afastu ha ijazata inda dama ya san shi tun a karan farko ya sai da yake Imam Shafi yana da dalibai da yawa da akwai dalibai mun taba wannan karatun a baya ka koyi tunawa akwai mutanen kasar Iraki su ne su waɗannan su Karabisi ko kuma mutanen kasar abin nan kasar Masar inda ya rayu karshen rayuwarsa har rasuwarsa waɗannan su ne har suke ta rigima su muzali shi ba yi muzali da sauransu aka ta rigima da aka saba yadda ɗan adanci Allah ya gafarta musu gaba ɗaya قال أبو عمر الآثار في هذا في هذا الباب كثيرة على نحو ما ذكرنا فرأيت الاقتصار أولى من الإكثار yace asar ɗin da suke wannan babi suna da yawa kamar yadda ka mun zayyano su ɗin nan kuma ina ganin takaitawa ya fi kyau fiye da tsawaitawa shi a gurin shi wannan takaitawa ce Allah gafarta mu faslun fi aqwali ahli ilmi fi ijazati wa shurutiha wannan babu shi a asalin littafin shi ya ƙara shi mai shi mai talikin ga wasu maganganun malamai game da ijaza da sharuɗanta wa ikhtalafa ulama fi ijazati fa ajazaha qaumun wa kariha akharun malamai sun safani game da ijaza shine karatun da malami zai ce maka kawai je ka karantar da kaza irin yadda ake yin sai lecturer ya kawai ba ku rahoto ce kawai ku je ku karanta shine ijaza kuma yau muku tambaya kuma a ce kun ci kwasan ko na ko kawai mutum sai ya dauki jafi ba kai ce je karanta da wannan ko malami ya zo a makarantar islamiyya yana sabon zuwa ko sai ku bashi salabas ku ce waɗannan shi ne abin da muke karantawa shi kuma bai taɓa karantar dafa ko ina ba duk wannan ijaza ce in ka ce ba za a yi ta ba abubuwa dama za su bi shari'a da haka wasu suka ce ayi wasu suka ce abin kyama ne wa fiha wa fi ma zakarna fi hadha al-bab dalilun ala jawaziha abinda aka ambata da ya gabata kadai ya isa dalili akan halaccin sa idza kana shay'u alladhi ujiza mu'ayyanan amma ya zama abinda aka yi ijazan sananne ne aw ma'luman mahfudan mabbutan ya zama abinda aka san shi a ilmanci aka kiyaye shi aka sanne wato kimantin ijaza ijazatul li ma'lumin bi ma'lumin wato mutumin da ka ba ka san shi kuma ka san karatun da ka bashi ijaza akai ba wai irin ijaza ta zama kamar raba dariƙa da aka dinga yi da karshe ko a ce duk wanda ya ji ma na bashi ko na yi wa duk mutanen gari ka za ijaza da su da ƴaƴansu jikokin su za ya fara da shekara ɗari wannan kaga akwai garari a ciki وكان الذي تناوله عالما بطرق هذا الشعر كما wanda aka ba ya zama ya san abin da yake yi wai lam yakun zalika ala ma wasaftu idan ba irin yadda aka siffanta bane lam yu'man alladhi yuhaddithu alladhi ujiza lahu an ash-shaykh mimma laysa min hadithi to ba za a amintu da abinda wanda ke bada hadisin ya ce malamin shi ya mushi ijaza ba za a amintu akan cewa yana cikin abin da aka bashi aw yanqusa min isnadihi ar-rajul aw rajulain ko kuma ta ne cire mutum ɗaya ko biyu min awwal isnadin jiwa daga asalin isnadin da ke cikin wannan daftar aw min sa'iri asanidil ahadith ko a cikin sauran isnadojin saboda akan kawo isnadi cikakke a farko sauran kuma za a kira ne kasa a takaice yace wa qad ra'aytu qauman waqa'u fi misli hadha naga mutane da yawa sun auka cikin irin wannan wama abunal ladina karihu al-ijarata karihuwa illa li hadha wanda suke ki suna ki ne a tsammani na saboda haka za iya samun kuskure za iya samun wato bata isnadojin da makamantan su wallahu a'lam wa amma likin annahu su'ila an rajul yaqulu lahu al-alim hadha kitabi fahmilhu anni wa hadith bima fihi anni aka tambayi maliku game da mutumin da malami zai dauki littafi da ba wani ya ce ga littafin da na rubuta ga hadisai na ka tafi da su ka je ka karantar da su maliku ya ce la ara haza wannan bai dace la ya juzu ya ya halasta wala yujibu ne amma ni dai ba na son lianna haula inna ma yuriduna hamlan kathira li iqamati li iqamati yasirati shi domin waɗannan suna so ne su samu hadisi mai yawa kuma ba su zauna suka dade abun malamai ba fala yujibu ni zalika saboda maliki yana da ka'idan nan da aka sani da sabbin zari'a ce wannan baya burge ne don ba su sanin daraja abu kuma kamar yadda yake faruwa kwabo da kwabo yadda ya faɗa haka yake faruwa mutane sa su samu ɗan ƙanƙanin lokaci kuma su samu ilimi mai yawa hadda suke so amma shekara ɗaya wata shida ma za a ba su suna su so suke su karanta littafi ka bada ka ba amma su suke kawai malami ya zauna ya kama su ba abin da zai su dai su dai gama suna son mene crash program da ake cewa kuma ana son a ce intensive kuma a ce a yi shi abin nan sauri sauri a yi a gaba maliku ce shi ba haka ce domin kana so kai ka zauna ka ci kwaki ka ci gadala ka samu karatu yadda yake وأنا بالعباس عبد الله بن عبيد الله القيادي ببغداد قال يتي كنا عند أبي الأشعث أحمد ابن المقدام العجلي إذ جاءه قوم يسألونه إجازة كتاب قد حدث به فأملى عليه suka zo suna so ya ba su ijaza sai musu shiftan wannan waken yace kitabi ilaikum fafhamuhu fa innahu rasuli ilaikum wal kitabu rasul فهذا سماعي من رجال لقيتهم لهم ورع في فقههم وعقول فإن شئتم فروه عني فإنما تقولون ما قد قلته وأقول yace kitabi ilaikum ga littafi na a hannunku fafhamuhu ku fahimci wannan sakon fa innahu rasuli shine dan sako na ilaikum zuwa gare ku wal kitabu rasulu dama shi mutaccen sako dan sako ne fa hadha sama'i min rijal lakitum wannan da kuka gani abu ne da na ji daga mazaje da na gamu da su lahum wara'u masu taka tsantsan masu addini fi fiqihim wajen ilimin su wa uqulu da hankalin su fa in shi'tu mu farwuhu alli in kuna so ku yi daga gare ni fa inna ma taquluna ma qad qultu huwa aqulu amma dai abinda na faɗa kuka gane shi kai za ku faɗa ka ku ƙara ka kore قال أبو بكر وتلخيص هذا الباب أن الإجازة لا تجوز إلا للماهر بالصناعة bai halatta a yi ijaza sai ga wanda yake ya kware a wajen ainihin wato ilimin ya san abin da yake hadikun biha ya san abin da yake malamai sun cire ijaza daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na ya rubuta takarda aka nade aka ba wasu yan sako aka ce ku kai mawa ne kar ku bude sai kun je wajen kaga na bai karanta da su nassin karatun ba amma annabi ya zaɓe su ne nukuba ce su aliyu ne su su ma'adu ɗan jabal da sauran manyan sahabbai wanda suke cikin malamai to kaga ashe ba kowa ake ba sai wanda aka yadda zai iya zai kai labari ya arifu kaifa yatanawalha ya san yadda zai yi da ita wa takunu fi shay'in mu'ayyan ma'rufin kuma a bayar akan abu sananne la yushikilu isnadu babu tangarda ko matsala cikin isnadinsa فهذا هو الصحيح من القول في ذلك وانا شيء قتتش مغنى والله أعلم وأما لك في قول الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك يتشيو هو قول الرجل حدثني أبي أنجد وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألنه haka maliku fitar da wani zance a ciki ce shine mutum kaji ya ce hadathani abi anjad wato ilimi ne a gidansu daga baban shi daga kakan shi الباب الخامس والستون الباب الخامس والستون الحد على لزوم السنة والاقتصار عليها كأيتر وأكن لازمتا بنت فرق السنة لكم تكأيتوا أكن سنة كر أكاو بدعة أبن ذاعي أتفع أكن سنة من ذا الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد تركت فيكم اثنين لن تدلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ce mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi wanda yake tabbatacce nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ba muku abubuwa guda biyu wanda ba za ku bata ba matukar kun yi riko da su littafin Allah da sunnata wa qala abdullahi ibnu mas'ud kenan ko radiyallahu anhu inna ahsana alhadisi kitabullah wa ahsana alhadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam وشر الأمور مهدثاتها إنما توعدون لآت وأن وما أنتم بمعجزين سيدنا عبد الله بن مسعود yana karanta wannan a cikin farkon kudubobin sa yakan ce inna ahsanal hadisi kitabullah lalle mafi kyan zance shine littafin Allah wanda Allah yake cewa Allahu nazzala ahsanal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi akan karanta da Allah hadiyu da alhuda asan alhadi tunda yayi uku kaga hadi kenan shine hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna ana iya yin salati a cikin wannan abu da kuma mutanen wanda suke da wani da wani jumuji wayin kana hudu ba ko kana da hudu hada in ka zo ka ce wa khairul hadi hadi nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ai sai ta tsara ai annabi salati ba wannan a kai da baka kai iya ka kanka kenan iya karatun ka kenan ka tsaya iya abin da ka sani amma ya halasta a ƙara salati a nan kai shine ma yafi domin dinda aka ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana so a yi salati in ba wani wuri wanda yake da wata akai togace ba kaman ka jiyo daga ban daki ko kaman a cikin tilawa alqur'ani kai a cikin tilawa ba sun ji a tsaya a ikade wata gani ko a cikin tilawa saboda tsoron karka zama daga cikin annabi ya ce amin amin amin nabi ya ce mala'ika duk ya zo ya ce duk wanda ya kaza kaza ce amin duk wanda ya kira sunanka bai maka salati ba Allah ya tsina mai albarka nabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce amin to saboda wannan tsoron ko aka ga ya fi mafita a yi salatin ko ba haka ba saboda haka ana yin salati yanzu ga shi a riwaya daga sayyidina Abdullahi dan Mas'ud sabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salati wato akwai wata kaida da muke kuskure a wani lokaci ita ce itibari da yadda sahabbai suka fahimci nasoshi muna faɗan shi a jumlace amma wajen tafabiki wani lokaci daga ana samun tuba-tubai kuma tuba-tuban suna faruwa ne daga kawai mutum hadisin kawai ya karanta bai jiya ya sahabbai suka mu'amalaci hadisan akwai nasoshin hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni ko ya hani sai ka ji sahabbai wajen mu'amalantar nasoshin ba su ɗauke shi a matsayin yadda mu muke ɗauka yanzu da gauni ba to kaga ba ta farkin su bakin ba mu ta farkin su ba saboda ya kamata idan zaka fassara nassin hadisi yi kokari ka fahimci shin wannan umarnin sahabbai sun fahimce shi a zallan umarni ne na wajibi to sai a ɗabbaka shi a idan kuma ba su kalle shi a matsayin umarni na wajibi ba ko kuma suna ganin akwai damar yin wani abu irin wannan misali yanzu khutbatul haja ita ce khutba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta za ka su da dama an zo ruwaitowa ma ba a kawo lafazin sai a ce kawai fahimidallah wa afna alaihi fahimidallah wa afna alaihi ishara akan kai kowa ya sanya ya take amma kuma an samu sabai da dama sun zo fara jawabi sun yi jawabi da wani abu wanda ba ita ba wato sun yi hamdala da sansala na larabcinsu ko ba musu inkari amma yanzu wani kana yin wani hamdala ta sallah wanda ba wanda ba kai sai cike da bid'a ne kaga wannan wannan boko haram ne ba Allah ba ba, ba sunna bane so abin da kullum malamu suke kai ba Allah ya gafarta musu su su malam Bakar Gumi waɗannan malamu malamu muke su malam Albani su malam Ja'far da ire-iren su Allah ya gafarta musu sai su ai ta karatu saboda akwai karatu da yawa a gaba jama'a idan kana yin karatu a cikin tafai za ka zama very humble za ka san cewa ashe wallahi abinda mutane suka rike suna ganin karatu da wallahi malam dan kaɗan ne akwai kuma karatu da yawa a gaba wanda zai sa ka natsu ka gane cewa kai ƙarya ne wallahi akwai karatu da yawa kamar a ce ne an an biya maka wata umara ka tafi makka abinci ma so ɗaya kake ci kana ganin kamar kai ma ka zama mai arziki saboda kawo jirgi sai ka je ga wasu mutane suna harka da biliyoyi suna suna siya hotel gaba ɗaya su ce duka duka a musu da ganin zuwa azumi duk sun biya kuɗi duk sanda suka je kawai sauka su kai kuma sai dai ka bi sabil ka san dole ka ga cewa to a shahid ne almajiri ko da na zo maka bani kuɗi ba zuwa maka kira Allah to haka karatu yake zama akwai lunguna da yawa a cikinsa saboda ka mu dinga bi a hankali idan mutum bai san abu ba ya shiru ya bi a hankali har ya sani ko ya tambayi waɗanda suka sani saurin kuskurantar da malamai ko masana ko masu ilimi yana da yana da yana dawo mutum da da abun kunya ko abun Allah wa dare Allah ya kyauta saboda haka babu laifi dan mutum ya zo cewa wa ahsan alhadi hadi muhammad ya tsaya yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati babu laifi a wa ibn mas'ud wa abdullah ibn mas'ud annahu kana yaqumu alkhamisa kana yaqumu alkhamisa qa'ima na ina hasan alhadithi ina ne asan hadisi kitabullah wa asan hadi hadi wa hadi sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin a mafi sharrin al'amura shine bid'o'in su sai sai sai ya yayi iktibas ya tadmin yace inna ma tu'aduna la'at abinda ake muku alƙawarin sa yana nan zai zo wa ma antum bi mu'jizi kuma ba ku gagara Allah ba ya ba ku ne saboda yana jiran ku bil mirsad وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقوم الخميس قائما فيقول إنما هما اثنان الهدي والكلام فأفضل الكلام أو أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة ألا لا يتطاولن عليكم الأمد فتكسو قلوبكم ولا يلهينكم الأمل فإن كل ما هو آت قريب ألا إن بعيدا ما ليس آتيا wannan ma hurba ibn muslim shi kana cikin littafin asma wa sifat na bai haka da cikin cikin littafin shari'a afwan ma shari'a ba mai sunan ɗaya ne ma sharhu su da shiga da hadisa tun jama'a da lalaka gobe ana ta tafi na makarantar da ko an gaba ku ne kuke shigo ko malam malam barista okay to shine yace ibnu mas'udin ya kasance kana yaqumul khamis qa'im na kutu hadisi ne ibnu mas'udin dake cikin bukhari kitabul ilm cewa kana yatakawwaluhum bil mawza yana da rana da yake yin karatu duk alhamis shine kana yaqumul khamisa in ai sallah ranar alhamis sai ya miƙe a cikin masallaci wata kila bayan wata sallah ko a wani lokaci sananne wani ma banda mana wani ta'aliki yana daga cikin mas'alar da wani lokaci ta kan taso har kuma sai kaga ra'ayin ɗan uwa ko ɗalibai ya bambanta shine ina hukuncin yin wani mako a ce makon sahabbai makon ummatul mu'minin ko makon kaza ina hukuncin shi wani kawai sai ya kalli zahiri suka ga ce bid'a wani ko ba haka bane an tambayi manyan malamai a wannan zamanin bin baz Usaimin musamman biyun nan akan lokacin da wata jami'a a ƙasar Saudiya ta yi makon Ibn Abdul Wahab na jami'a jami'a mai sunan shi jami'a Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab a Riyadh ita nan fata wadda bin Baz ya bayar mai tsayi akan cewa ba abin da yake zama laifi shine idan aka ayyana wata rana a cikin kalandar shekara da nufin yin biki na addini kamar mene kamar da 'yan shi'a suke cewa nisfu sha'ban su ce ranar ne aka yi isra'i sai su dinga yin biki kamar yadda ɗan ɗari da su ce misali shabi gota rabiul awal ran da aka manzo Allah sai ta mace suka mai da shi biki da sunan addini amma yin wani taro wanda ittifaqan an yi shi ne don wani abu ta wata maslaha ta mu ta addini ko ilimi ko rayuwa ba mai atacin wata falala da ita ba to wannan zai bambanci ba da bambanci ba da wannan karatun da muke yi da muka sa mau'idi duk juma'a bayan asar ina muka samu wannan kawai ittifaki ne na maslaha sati sati ko wata wata ko shekara shekara ya danganta ga maslaha kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam mata suka zo suka same shi suka ce muna son kai mana karatu sai ya ba su rana fa wa'adahunna yawman laqiyahunna fihi ya sa musu rana ya je game da su musu karatu ba ce ranar nan so ɗaya ce a mako ko so ɗaya a wata ba duk ba fara ba so da ka mujarradin sanya wa wani rana wata suna ko wani lokaci ko wani taro a ce za a yi daura duk da muke faɗa wannan fa duk masu faɗa wannan fa suna da darasi da suke same time ko sun taɓa halartar wani wa'azi da aka kira su aka sa time kuma duk baka da inda annabi aka ce da zai wa'azi sai aka sa time aka sanar a rediyo sai ka kalli abin menene abin da ke cikinsa sai da haka jama'a ba laifi bane samu wata rana wani suna dan da ai wani karatu hakan rana yanzu wannan ajin namu sunan shi fasli shi kan albani da kusu in wani fim zafin kai sai ce bida ne sai bi ta kallon shi kuma mana dariya mun san bai kai karatun da muka yi bane wata bida so da haka karatun da za a yi gobe ko jibi ko anjima ko mako mai zuwa ko baki ko bara an taba yi sai aka sa mai wani suna dan ya dace da muhutawan abin da za a karanta wannan mujarraje wannan gaskiya ba bid'a ba wannan maslaha ce ta rayuwa musammayat ne na rayuwa kuma dan Allah kafin ka ce ƙarya ne ka je karanta fata waɗannan malaman ana san dai su baka saka shi ƙarya ciki so yakan taso ne wani lokaci kawai idan mutum ya kalla abu ta fuska ɗaya to sai kawai mazai ce bakin to kuma za ka ba masu wannan magana uzuri uzuri ne saboda galibinsu suna nufatar ƙoƙarin wannan abin da muke magana bin sunna to shi za ka magana da maka bin sunna ana yin shi ne ta bin karatu ta ilimi alhamdulillah kullum na kan faɗa cewa alhamdulillah muna godiya ga Allah muna kuma godiya ga malamanmu kullum muna musu addu'a musamman malamin mu Malam Albani Allah ya gafarta musu wannan jan kunnan da ya ta wanda jallin zani tana da dama ba mu shiga irin wannan halin ba tana yi mana nauyi saboda muna tana wasiyoyinsu da kuma abin da suka yi ta mana Allah ya gafarta musu ya tsara musu rahama ya kai haske kaburburansu almuhim ibn mas'udin yana yin wa'azi da ranar alhamis to in ya miƙe sai ya ce inna ma hu masnani yace abubuwa ne guda biyu wato waɗancan sunna da qur'ani kenan alhadi wal kalam akwai zancen Allah akwai kuma shari'ar manzansa fa afdalul kalami aw asdaqul kalami kalamullah mafi falalar zance mafi gaskiyar zance shine magana Allah wa ahsanul hadi mafi gaskiyar shari'a mafi kan shari'a hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura sune fararu ala ku saurara wa kullu muhdathatin bid'a duk wata fararriyar magana a cikin addini to bid'a ce duk wani fararren abu a cikin addini da aka yi shi da ya kama da addini bid'a ce kaga anan ma bai kara wa kullu bid'atin dala wata rana nayi hudu ba anan wani dattijo ya mun magana yace ya ji bana cewa kullu bid'atin kana ya lura bana faɗin wannan magana nace eh gaskiya bana faɗa ne saboda wannan lafazin akwai maganganu da yawa akai inganci shi duk na zan faɗa na tana magana da kanta kawai sai na sai na kauda kai abinda kawai na bashi amsa na san ba zai iya ba za mu iya dawurwa da kake ciki ba akai na san ala wasu masu yin wala haka haka ba su dai mun magana ba ne amma za ka ji in suna hudu ba da wuya ka tana cewa kullu da zancin tunna saboda akwai zance mai yawa narkakke game da lafazin ya kai labari a hadisance ko bai kai ba Allah ya gafarta bara ala la yuqawilanna alaykum al-amr ibn mas'ud ya fara wa'azi ce karfa in lokaci ya tsawo da ku fataqsu qulubukum ku ce ku ta bushe irin ta banu isra'ila wala yulhiyannakum al-amal kada burin duniya ya kautar da ku daga kan tafarki madaidaici neman duniya neman shahara san rayuwa san kyalekyalen duniya fa inna kullama huwa atin qaribun duk abin da aka ce zai zo to yana nan nan kusa innahu ya'unahu ba'ida wa narahu qariba ala yace ku saurara inna ba'idan abinda za a ce nesa kawai ma laysa atiyan shine abin da bai ba amma dai bai sunan shi kusa kuma sun yi musu wannan wa'azin mai shiga ciki wa qala umar ibn khattab radiyallahu anhu ta'allamu sunnata wal fara'ida sayyidina umar ibn khattab yana cewa ku koyi sunna kuma ku koyi ilimin gado ilimin gado yana daga cikin ilmomi masu wahalar samuwar masu masu ilimi wani za ga galibin mutane dai sun karanta din amma saboda lissafi ne kuma ba kullum ake yi ba kuma za ka dinga fatan Allah ya sa a mutu don ka lissafa ba ko inda wannan irin addu'an Allah ji kamar gurutun ba da ya mutu eh ce wai wai matar bakanikin ta ce mishi Allah ya bada sa'a kawai kana fitowa sai ka mota ta lalace to sa'a ce a kanka Allah ji kamar gurutun ba da ya mutu to kada kaga ba za ka dinga yin addu'a da ka ce Allah ya sa a mutu dan ka lissafa ba sai dai ka je ka tafi samun da aka saba mata fulanun wata raka kaza wa kaza wa kaza to haka manta wani bai taba raba gado a aikata ba sai ka manta shi sa masu ilimin suke karanci ko cikin alƙalai ba kowa ne zaka ga ya iya ba sai kana yi yau da kullun kana yi kana yi sosai to haka nan wa sunna a karanci sunna jama'a eh domin jirgin ruwa ne na annabi nuhu ko kamar da ce wanda ya hau ya tsira wanda duk bai hau ba to ya halaka Allah ka tsare mu daga halaka na ganin bari mu saurara a kasi gobe da safe insha Allah ba mu guda daya da safe karfe 8 sai mu yi guda daya insha Allah sai mu bashi haka sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh